umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce annabi ya ce wa ju'ila dhul was-sagharu ala man khalafa amri an sanya kaskanci da walakantuwa ga duk wanda yake sabawa mi al'amari na ku duba dai wannan wato ainihin wannan dan kalakatan wanda yake cewa shi dan qur'aniyun ne wannan basu sukan da za ku ga yadda Allah ya buga masa kaskanci har yake zuwa wajen arna yana kokari ya hada kansa dawa da arna wannan saboda kaskanci da Allah ya buga ne a fuskarsa me yasa saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar gemu sai ya ce ma bunsuru haka yake faɗa ka bar gemu bunsuru Allah ya ce irin waɗannan kalmomi la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum waɗannan kalmomi da za ku na yin su saboda an kafa muku kyamara kada ku ba da wani hanzari suna warware muku imaninku ne qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un kaga mutun da gemu da sunan kai malamin addini ne kace mishi malam bunsuru yana karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam kana jifansa da miyagun maganganu to duk wanda yake wannan sai ubangiji ta'ala ya buga mishi kaskanci a tattare da shi abu na gaba da yake haifar da kaskanci wa mutum shine girman kai wato dalili ya zo maka gaskiya ta zo maka ture da kuma rena mutane wannan shine girman kai dan haka shi ma yana haifar wa mutum kaskanci a nan duniya da kuma nan lahira abu na gaba da yake haifar wa al'umma kaskanci ko ɗaiɗaiku mutane shine warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkawarin Allah mu bauta masa ba za kada mu tarayya da shi cikin bauta shi kadai za mu bautawa alkawarin mu ga Annabi sallallahu alaihi shine mai masa biyayya qa'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar duk abin da Annabi ya umarni kai hanin sa ka nesanta abin da ya bada labari ka gaskata amma wannan tsinan nan dan ka tsinan nan sai ya janyo hadisan Annabi sai ya ce duk ƙarya ne wannan wai ku ji duk abin da annabi ya faɗa ya inganta daga nan sosai mu mun yi imani da shi sannan duk wanda ya ce zai faɗa da wannan mu ma za mu faɗa da shi jama'a wata ran annabi sallam ya ce wa sahabbansa wani yana kora saniya sai ya hau sai saniyar ta juyo take sako an yi ni ne don huɗa da noma ba don a hauni ba sahabbai suka ce subhanallah saniya take magana Nabi ya ce ƙwarai ma kuwa na yadda da haka abubakar da umar ma sun yadda da haka sabai suka ce lokacin abubakar da umar ɗin ba sa gurin amma me yasa annabi ya faɗi wannan saboda Allah ne ya tsinka yadda shi gaibin abin da ya faru kafin shi kafin shi ne aka yi a zamanin da wani yana kora saniyar ya hau kuma saniyar ta magana to amma an kafa marke mara duk waɗannan hadisai yana rusa su yana da kyau malaman ƙasar nan ƙungiyar malamai su fito su fatawa game da kafarshin wannan mutum ba musulmi ba ne an gane abu na gaba da yake haifar mana da ƙasƙanci shine hubbud duniya wa karahiyatul maut san rayuwa da tsoron mutuwa yanzu kowa yawanci yana tsoro ya faɗi gaskiya saboda san rayuwa kuɗin da zai samu la'alla ba zai iya faɗawa masu mulki gaskiya ba saboda kujerar maka za ta wuce shi saboda zakka za ta wuce shi ko kuma tsoron mutuwa yana tunanin me in ya faɗi gaskiya za a kashe shi a'a ka faɗi gaskiya abinda Allah ya shata maka na arziki annabi ya ce mala'ika jibril yayi busa ma zuciyarsa cewar ba ran da za ta musu sai ta ci dukkan arzikinta ita kuma mutuwa babu wanda yake iya kuje mata dole kowaye da ka faɗi gaskiya da kar ka faɗi gaskiya dole sai kame sai ka mutu kuma sai lokacin yayi albani zariya lokacin da aka kashe shi ya haura shekara 60 da to tun tun yana shekara 20 da zan ce ma ko 30 da yake wannan fada fadan nasa amma bai mutu ba sai da kwanan sa yeme ya kare dan haka dai ba za ta mutu ba har sai kwanan ta ya riga mi ya kare dan haka kada wannan kada tsoron mutuwa ko san rayuwa ya hana kame fadan gaskiya an gane ko san abin da za a samu yanzu a ce in kana fada akan shi wancan dan qur'ani din kana wa'azi akan sa aito zaka raba kan al'umma ana so a hada kan al'umma saboda in za a je gidan gwamnati a samu kwangila da sunan wannan kungiyar ai kai a hade ki wace mu kai a hade ki kai zai haɗu ne ƙarƙashin hadisai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan na sha faɗa mana ahalin sunna diyan da suke a duniya kansu a yake a haɗe yake amma ‘yan bidiya da ‘yan ɗariƙu kowane guri da irin ɗariƙarsu ko ina kowa kuma da shehun da ya yadda da shi da kuma nau'in zikirin da mi ya yadda da shi yanzu nan in ka yadda da shehu tujjani wani wajen in ka je wata ƙasar ba san shi ba wani shehun suka rike shi ya sami ababen bauta mabambanta ne daban-daban Allah shi ɗaya ne abin bauta haka kuma sunnar annabi sassan duk duniya ita ɗaya ce Allah ta'ala ya shiryar da mu abu na gaba da yake haifarwa al'umma daga cikin sabbuban kaskanci shine wato ainihin neman izza a wajen wani Allah Umar radiyallahu anhu yake cewa mun kasance mutane kaskantattu sai Allah ya ɗaukaka mu da wannan musulunci yace idan muka nemi izza a wajen wato ba da abin da Allah ya ɗaukaka mu da shi ba shi ne musulunci sai Allah ya ƙaskantar da mu kenan lokacin da Allah ya yi ka musulmi amma ba ka alfahari da cewar kai musulmi ne to ba za ka samu ƙaskanci amma lokacin da ubangiji ta'ala ya yi ka musulmi duk duniya ba ka kunyar a ko'ina Allahu akbar ka ce kai musulmi ne shi yasa Allah ya ƙara albarka a Zohran Mamdani ko ya fito ya ce mai muslim ni musulmi ne gwamnan new york yanzu ko ya ce ni musulmi ne to kunga wannan shine izza duk yanda ta kai ta kawo ka ce kai mine ne ana muslim wannan kuma shi yake ba wa mutum izza a nan duniya da lahira kusan hadisi ingantacce da wani ya samu mutum biyu ne wannan ya ce ana, ana fulan ibn fulan ibn fulan sai da ya lissafa kakanninsa tara shi kuma ɗaya ya ce ana fulan ibn fulan ibn al-islam shi wance ya ce ni wane ne ɗan wane ne ɗan wane ne sai da ya lissafo kakanninsa tara ɗayan kuma sai ya ce ni wane ne ɗan wane ne ɗan musulunci annabi sassana ya ce sai allah ya wahayi wa annabi musa a zamanin annabi musa aka yi cewar shi wancan da ya alfahari da kakanninsa tara ka faɗa ma shi ne cikon na gomansa a wuta shi kuma wannan da ya alfahari da musulunci su suna aljanna wannan kakan nasu shi ma zai tafi aljanna kenan in za ka yi izza ka yi izza da me musulunci karka izza da ƙasarka karka izza daga kai ƙabilarka da yarenka a ana muslim duk yanda kake kaji Allah ya maka gata da yayi ka me musulmi dan haka idan har muna izza da musulunci mutu ubangiji zai ɗaukaka mu amma in aka je wani waje sai muke ɓoyewa kar a gane mu musulmai ne ko to kaskanci zai same mu malam ya ce wato ainihin kenan ya mana bayani mafita shine dai koma zuwa ga Allah to gabar da muka tsaya sai ya ce mallazi yamna'un nasa an yarji'u ila dinihim me yake hana mutane to su koma zuwa ga addinin su ita ce wasiyar yau malam yake cewa alwasiyatu alkhamisatu ashra li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala wahiya wato wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya ta 15 wato daga wasiyar annabi sallallahu wacce ita ce wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina an yahzaru fitnatid dunya fitnatad dunya wato wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da su kiyaye fitnar duniya kenan me ya hana mutane su koma zuwa ga addini duniya wallah kowa ya san daidai amma yana ganin ya daidai din zai rasa me zai rasa duniyarsa sai kawai ya bibita duniyar akan ina akan lahira an gane malam yake cewa qulna fil jumu'ati al madiya a juma'a da ta gabata mun ce saboda khutba ma da yake innal makhraj al wahid lil ummati al islamiyya mimma hiya fihi min al dhul wal fitan hiya huwa ruju' ila ad din mafita kwallo ɗaya tal ga al'ummar musulmai game da abin da ya sako musu na kaskanci da fitintunu shine su koma zuwa ga addini wa ma'a zalika mal yace duk da haka fa ma zala kathirun minan nasi mu'ridin an zalika da yawa daga cikin mutane sun kawar da kai a barin haka balam yarji'u ila dinihim ba'd har yanzu ba su koma zuwa ga addinin ba ga kuma Allah yana nuna musu cewa wannan addinin gaskiya ne kuma addini ne da shi zai yi nasara a ƙarshen lamari wallahi ni yaro ne amma shekaru 15 a baya an kace mana America za a samu irin New York musulmi ya mulke ta ga su baban baba san wani zai mamaki saboda yanda ake takunkuman masallatai yayin da ake kaza yanda ake kaza kai musulmi kullun suna ta so su bakanta sunan musulunci a duniya ko to kuma sai gashi yau musulmi ne a kunji ya ce shugaban isra'il ba kotun duniya tana neman shi bai ce in ya sauka a new york kama shi zai sa'i a shi ba zai je ba shi kenan kun ga izza jama'a wallahi wanda duk ya yi izza da musulunci sai allah ya mi wallahi ya ɗaukaka shi amma sau da yawa za ku ga mun kaskanta saboda mun kaskantar da kanmu ne a wajen kaskantattu sai Allah ya me ya kaskantar da mu malai yake cewa walam yastajibu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basu amsa wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam da yake su koma zuwa ga addini wallazi yamna'uhum min al-istijabati huwa ittiba'u al-hawa abin da ya hana su samsa shine bin soyi soyi zukatan su qala ta'ala Allah yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum idan dai ba su amsa maka ba ko to ka sani suna bin son zukatan su ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan hudan min Allah kuma waye tabewarsa ta kai wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da wato ba da ba da wata shari'a da ta zo masa daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah ba shiryar da waɗanda suke mutane da suke azzalimai wal hawa ma da yace son zuciya natijun an hubbin duniya wal iftitani biha yana tsara ne daga son duniya da fitinuwa da ita an gane wato son son zuciya asalin sa ya tsare ne daga son duniya da fitinuwa da duniya kana wato ainihin da suna addini amma ka fitini sai ka tara kudi dole ba za ka iya faɗan gaskiya ba yawwa ko kuma dole a jaka ka tabe yawwa ولذلك ما da yace shi yasa faqad wasa annabi sallallahu alaihi ummatahu an ya'zaru fitnatad dunya shi yasa annabi sallallahu yayi wasiya wa al'ummarsa su kiyaye fitinar duniya fa qala sallallahu alaihi wasallam yawman li ashabi wa tara annabi sallallahu yake ce da sahabbansa fa wallahi mal faqra akhsha alaikum nabi yace na rantse da Allah ni fa ba wai talauci nake jiya muku tsoro ba walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya tsoro na shine a shimfida muku duniyan nan kama busitat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfida ta akan waɗanda suke kafin ku fatanafasuha sai kuna rigengeniya cikin ta kama tanafasuha kamar yadda su ma suka yi wa tuhlikakum kama ahlakatuhum sai ta halakar da ku irin yadda ta halakar da su ana annabi ba ya jiya mana tsoron talauci tsoron arzikin ne in yayyawa sai mu fitini da duniyar shikenan sai ta halakar da mu nawa ne kuma suka yi alkawari lain atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun nawa ne da suna talauci su ta cewa in Allah Allah ya bamu ya bamu ya bamu ya bamu suna ta alkawari zuciyarsu tana taraya musu za'ai za'ai amma da Allah ya ba su fa sun kawar da kai sun yi rowa ba a ganin su ayyuka na alkhairi to lokacin kun ga da suke talaucin ma ba su fitinu ba amma da suka samu duniyar fa sun fitinu nawa ne da shi ahlus sunna ne amma kuma da ya samu dukiya ya bar me ya bar sunna ya koma bin bokaye wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu yake cewa inni mimma akhafu alaikum min ba'di lalle ni daga ciki abin da nake jiya muku tsoro bayana ما يفتح ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها abinda za a bude shi a gare ku na furan duniya da kuma kawarta a buda muku duniya wato kina annabi yana jiye mana tsoro in duniya aka buda mana ita aka samu yalwa aka samu kawar duniya shikenan sai kaga mutun yana cewa me inna ma utitu wa ala ilmin indi yana cewa ma azunnu an tabida haula an gane hadhihi ma azunnu an tabida hadhihi abada yana cewa wannan baya tunanin zai kare wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu alaihi yake cewa inna dunya hulwatun khadira lalle duniya mai zaki ce koriya wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun kuma lalle Allah zai sanya kuma maya cikin ta ya kalli me za ku aikata wa laqad hadhara annabi sallallahu alaihi ummatahu min fitnati dunya mala yace kuma lalle annabi sallallahu alaihi ya gargadi al'ummarsa daga fitnar duniya لأن الشيطان يدخل على الإنسان من باب حب الدنيا domin shedan yana shiga wa mutum ta babun mai fitinar duniya liyaftatina huwa yuhlika saboda ya fitine shi ya halakar da shi jama'a duk abin da ake na ta'addanci da fasikanci za ku ga a bayansa fitinuwa ne da duniya da kuɗi ko haka ga kawai mutum ya fitini zai sai ya tara duniya sai ya nemi kuɗi ta kowace hanya don haka yaki halal yaki haram shi yasa shi ɗaya yake biyowa ta wannan hanyar ta san duniya sai ya shiga jikin mutum wa yaj'aluhu min hizbi sai ya sanya shi cikin wato ayarinsa fa hunaka alaqatun baina fitnatid dunya wa fitnatish shaytan wato akwai alaka mai karfi tsakanin fitinar duniya da fitinar shaytan fad dunya gharrara domin duniya tana da rudarwa wa shaytan garo shi ma shaytan yana da rudi wa qad jama'a Allahu baina gharurid dunya wa gharurish shaytan kitabi wato Allah ya hada tsakanin rudin duniya da rudin shaytan a littafin shi fa qala ta'ala muhaddiran ibadahu min ghururid dunya wa ghururish shaytan sai Allah ya fada yana mai Allah madaukaki ya fada yana mai gargadin bayinsa daga wato wato wato ainihin gururi na duniya da kuma wato ainihin rudin duniya da rudin shaytan sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'dallahi haqqo lalle wato alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kada duniya me ta rude ku rayuwar duniya kada ta rude ku gaba ɗaya ba ta da tsayi ita kanta gaba ɗayanta wala yaghurrannakum billahi algharur sannan kada me wato ainihin me rudi ya rude ku game da Allah inna shaytana lakum adu lalle shaydan wato maki ne gare ku fattakhizuhu aduwa wato ku rike shi abokin gaba maki inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sani dai yana kiran wato ainihin rundunarsa ne saboda su kasance wato ainihin 'yan wuta fa'iza a ranta ibn adam an tanjuwa min fitnatin duniya mala ya ce ya kai ɗan adam idan kana so ka tsira daga fitinar duniya wato gulika a mamar shaitani hadal madhal wa huwa hubbun duniya fa'alaika bi ma yali kuma kake so ka rufe wa shaitan wato wannan mashigar a gabanka wanda shine son duniya to kai riko da abubuwa kamar haka awwalan abu na farko in ta'lama anna ad-dunya za'ila shine ka sani duniyan nan fa mai gushewa ce la tadumu li ahadin wa la yadumu laha ahad ba ta dawama dan wani kuma wani baya dawama a cikin ta hatta al-anbiya har annabawa daga cikin abin da kenan zai sa ba za ka fitini da duniya ba shine ka sani cewa duniyan nan tafiya take gushewa take karewa take kuma yanda aka yi shekara 100 babu kai za kuma a zo a yi wata ɗari a gaba kuma mi babu kai kai wani ɗan lokaci ka zo ka ma'ana shekara ɗari a baya babu kai in an yi ɗari a gaba ma kuma zai zamo mi da wuya in kuma mutum yana ga zai kai wata ɗarin a gaba to in yi ɗari da hamsin zai da wuya kenan ɗari da hamsin a baya babu kai ɗari da hamsin a gaba ma kuma zai zamo mi babu kai an gane to kenan kar wannan zai sa ba za ka fitini da ita ba yanzu ku duba yadda masu kuɗi suke mutuwa suke barin kango ba ka mamaki an tara an tara an dafa an mi an bashi kina wannan ita ce duniya ka sai anguwar kudu ka gine ta da dakunan aljanu da aljanun masar da aljanun libya da na ethiopia duka gina musu gida masha Allah da na najeriya duka jihohin nan aljanun jihohin nan ba da bai da daki a gidanka kai an rufe shi kirim shikenan ka tara duniyar kuma rana ɗaya ka tafi kami to shi yasa Allah ya ce fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ta rude ku lokaci ne ɗan kaɗan ƙala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa wa ƙala jibrilu da rasulina sallam sannan jibril yake cewa annabi sallam ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit jibril yake faɗa annabi sallam ya muhammad rayuwa in ita kake so ka rayu amma fa ka sani wata ran dole zaka mi aka mutu sai ya ce wa ahbib man shi'ta man wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqun sannan ya ce wanda duk za ka so ka so shi amma fa ka sani wata ran dole za ku rabu da shi rabuwa da masoyi kuma ba ta da me ba ta da daɗi amma ya za amma dole sai an rabu ɗin wa amal ma shi ta fa innaka majziyun bi sannan aikata duk abin da ka so amma ka sani dai akwai sakamako da za a maka in mai kyau mai kyau an gane قال ابن مسعود رضي الله عنه لا دم مسعود yake cewa ad-dunya daru man la dara lah wa malu man la mala lah wa la yajma'u man la aqla lah Abdullahi dan Mas'ud kenan babban sahaba Annabi sallallahu alaihi yake cewa duniya din nan fa gidan mara gida ne dukiyar mara dukiya ne yace marar hankali shi yake tara ta ma'ana wala hayajma'u man la aqlala ga duniya ne wanda bai da cikar hankali zai ta tarawa ya ta tarawa ya ta tarawa in ka ce mar yaushe zaka ci zai ce in yi ritaya yaushe zaka taimaki addini in yi ritaya akwai wani babban mai kuɗi a garin nan ya rasu matasa an gwasa suka je ranka ya daɗe muna buƙatar taimako kaza ya ce ku bari da jira nake gama aikin nan zo a bi ku ba yi yaushe ma'ana kun yi da Allah in kai ritaya sai ya baka shekara ashirin a gaba ka zo ka zauna kai ta yi la yanzu ne lokacin da kake da shi za ka yi an gane amma in ka ce saufa saufa saufa ta yaya za ka iya yi ta haka in kana da hali yi shi yanzu karka ce gobe wakila li ali radiyallahu an an ce da ali radiyallahu an ya amiral mu'minin sif lana dunya aka ce da shi ya amiral mu'minin sifanta mana duniyan nan mana qala sai ya ce wa ma asifu laka min darin man sahha fiha amin yace mi kuma zan sunfata maka a gidan da wanda duk ya ji lafiya sai ya amintu kawai da talalar da Allah yake masa haka ne ko idan mutum ya ga kullu yana samu karuna da ya ga kullun kuɗi kawai in ya sa kuɗi daga ya sa shiya a guri kaza sai kuɗi ya zo daga ya sa cewa ya ce mai inna ma utitu ala ilmin indi iya kasuwa ne da saya da sayarwa kawai ya ban dukiyar nan an gane kuwa shi ma can sahibul jannatai ne da ya ga kawai lambu ya yi kyau gona ta yi kyau ya ce mai baya tunanin wannan har abada zai kare kawai ya ce kai kiyamar ma fa ba za a tashe ta ba kai in ma an tashi kiyamar ko to in an je lahira abin da zai samu ya gwana kun ga ammi an rudu shi ne wanda duk ya ji daɗi da lafiya a cikinta kawai sai ya aminta sai ya ji cewar mi shi kenan shi yasa sai wa kowa kallon mutumin banza kawai Allah ya bashi matsayin gwamna ya bashi matsayin minista ya bashi matsayin wani fam sakatare kowa kawai mutum banza ne a gabansa saboda yana ga ai yanzu shi mi shi ya samu abin da yake so to shine man saha fiha amin wa man sakama fiha nadim wanda kuma ya jinya cikinta ko sai na nadama shi kuma talaka kenan kullun dan cewar mi muka mun iyo rakiya ne saboda ya jahilci ni'imomi da yawa da Allah ya masa da kace ka iyo rakiya duniya maganin dubu nawa kake sha duwata kyauta kake sha iska oxygen nawa kake biya wallahi in Allah ya ce wata ɗaya ka biya oxygen wa zai iya biya sa'a ɗaya ruwa da kace sha ka je ka bi tsare shi nawa kake biya in ka sha in Allah ya so in ka sha sai ya ce ya zauna na ka san kwana uku ya za a yi in a ingila ake magani sai ka ce a tafi ina a tafi ingila to amma duk da haka saboda me ba ga da kuɗi kawai kana ga matsalar rayuwa ita ce kuɗi nadim kana ta nadama wa man iftakara fiha hazin wanda kuma ya talauci ciki sai ya bakin ciki wa man istaghna fiha futin wanda kuma aka bashi dukiya ya wadaci cikin ta sai fitunu halaluha hisab wa haramuha azab ali yace yake cewa halal din ta fa hisabi za a yi maka haram din ta kuma azaba ne wannan ita ce me duniya hadi hiya dunya ya ibadallah mala yace ya ku bayan Allah wannan ita ce duniya allati zayyana shaytanu likathirin min bani adama fankhada'u biha wanda shaitan ya kawatar da ita ga mutanen adam da yawa daga cikin adam sai suka fituna da ita suka yaudare da ita famin ajliha yatabaghaduna wa tahasadun saboda duniya suke kyamatan juna suke wa juna hasada wa yaqtulu ba'dhum ba'dha saboda duniya sashin su yake kashe mi sashi wama yahdathu fil alami al yawm min min qatl mala yace abin da yake faruwa a duniya yau na kisa marar marar marar kan gado an gane kisa marar kan gado wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba wanda ya kisan shi ma bai san me yasa yake yin me ba kisan ba to kulluhu min ajli hadhihi dunya alfaniya wala hawla wala quwwata illa billah mala yace duk wannan fa saboda wannan kararar duniyar ne fadan sudan ana ta yi me yasa duniya yawa duniya saniyan abu na biyu da zai sa ka kuji duniya ka nisanci fitinar ta an ta'arifa haƙiƙatar duniya shine ka san haƙiƙanin duniya din nan Allahu Allahu alladhi khalaqaha yasifuha li ibadi hatta la yaghtaru biha Allah da ya halicci duniya sai yake siffanta ta ga bayan shi saboda kasmi rudu da ita wa yaqulu subhana sai Allah yake cewa i'lamu ku sani annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya ɗin nan la'ib wani wasa ne wa lahu da walgi wa zinatun da wani ado an gane kuwa shine wannan ya gina gida ya yi filasta to ni skridin zan yi shi wannan ya skridin a ni zan je in siyo wani dutse ne na alfarma a zo a mamman na a katangar ai ta zina an gane ai ta ado ai ta ado wa tafakhurun bainakum da kuma alfahari ami wato ainihin a tsakaninku cewar na fi wani tarin dukiya na fi wani kaza a garin nan baya ni ka ai ta yi mota ta waya ta fi tsada to bari ni na siyo wacce mi ta fi ta tsada ai ta wannan alfahari din wa takasurun fil amwali wal aulad da kuma kokarin alfahari da tarawa cikin dukiya da kuma yaya kawai kai kokari sai ka fi wani dukiya sai ka fi wani tarin mi yaya to Allah duk sai ya ce duniyar nan kamar tali ghaisi kamar ruwan sama ne a'jabal kuffara nabatu wanda tsirran da ruwan saman ya fitar ya burge manoma sun ya hij sannan sai ya yanko ne ya bushe fatarahu musfarran sai ka gan shi ya bushe ya kaikashe amfani daga kore ya bar kore sun ya kunu hutama daga ƙarshe sai ya zama karmami an gane kamar yanzu watannin bayan ka je jejiya kake kallon sa abin sha yanzu ka je gonakin da suke kan fako ya zaka gan su musfarran an gane kuwa dukka ga sunan sun kaikashe sun ya kunu hutama nan ɗan wasu kwanaki zaka ga sun zama karmami ko to haka duniya lokacin da ruwan kamar lokacin da ruwan sama ya sako ya jika ƙasa na ba tsirai suka fito kore shar suka burge ku cikin ƙanƙanin lokaci sun zama karmami haka duniya tana burge ka tana burge ka sai ta daina burge ka ta hanyar ka tafi ka barta ko ita ta bar hannunka sai Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadid kuma a lahira akwai azaba mai raɗaɗi ga duk wanda suka fitinu da ita ba su bi Allah ba wa maghfiratun min Allah wa ridwan sannan akwai gafara daga Allah da yadda da gare shi da duk wanda suka kiyaye duniya suka yi wa Allah biyayya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya kuma bata kasance ba face wato ainihin jin daɗi na rudu wa qala ta'ala Allah madaukake yake cewa wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wannan rayuwar duniyar wato wato ba wani abu bace face wasa da wargi wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan kuma lalle gidan lahira fa shine rayuwa law kanu ya'lamun amma fa da sun sani ana da ban sani ba shi yasa suke fitinuwa da me da duniya amma da sun sani da sun san rayuwa tana ina lahira wallahi duk duniyar nan ba wanda zai ji dadin rayuwar duniya ya fi shekara nawa 40 50 so da ba za ka samu duniyar ba sai kai 20 zuwa 30 da ka same ta in ka shiga 60 da wuya likita bai dora ka aka wani magani ba in kuma bai ɗora ka akan magani ba ma to abin da yake zamowa mafi daɗi a duniya kai kuma baya ma daɗi AC yana da daɗi sai ka ce ba ka son sanyi gashashshiyar kaza tana da daɗi sai a ce kana da wata cutar da ba a so ka ci wannan mi gashashshiyar kaza an gane aure ko dama ya fi ƙarfinka shi ke na kun ga mutum shi ke na rayuwa jin daɗin rayuwa ya ƙare to don haka Allah sai ya ce wa innal akhirata lahiyal hayawan lahira ita ce mi rayuwa ita lahira in ka shiga aljanna ba a tsufa ba a jinya ba a mutuwa ƙuruciya ne ta har abada a aljanna sannan jin daɗi ne na har abada sannan lafiya ce ta har abada a aljanna to kenan kun ga can ne rayuwar ko amma sai dai da yawa sun fifita rayuwar duniya akan rayuwar ina lahira babu ko na a gabga aljanna in ka shiga kuma babu tasbihi ma kawai kamar yadda kake numfashi a duniya ba ka shan wahala haka zai zamo yana yi a harshen ka ba wai dan bauta bane ko wani abu aljanna kawai shugul jin daɗi na haka ka gaji yanzu an gane saboda ka ji daɗi yaushe gobe Allah ba mu ikon gyarawa wa qala sallallahu alaihi wasallam sanan ne sallallahu yake cewa law kanat ad-dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha qatratan abadan annabi ya ce wallahi da ƙimar duniya ya kai fuffuken sauro ko a wajen Allah da bai shayar da kafuri mukuri ya ɗigo ɗaya na ruwa har abada ba zai shayar da shi duniya ba ta da ƙima a wajen Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu alaihi cewa wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'a isba'a hadhihi fil yam falyanzur bima yarji' annabi ya ce wallahi misalin duniya in ka hada ta da lahira kamar ɗayan ku ne ya ɗau yaɗa sai ya sanya ta a teku ya zaro ya gami za ta tafo da shi babu to haka rayuwar duniya babu babu asal rayuwa tana can an gani rayuwa da zaka je ka yi ta ta har abada Allah sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah sa mu shiga aljanna wa yaqulu ibn mas'ud radiyallahu an abla dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara mishi yarda ke cewa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin annabi yayi bacci akan taburma ta kaba faqama sai ya tashi wa qad asara fi jambi to gefansa da ya kwanta duk sai ga burde burdan mi taburma fa qulna sai sabai sai abla dan masul yace sai muka ce ya rasulullah law ittakhadna laka wita'an ina ma mu sama ma wani kushin wani shimfida mai dan laushi da haka na sawa kana kwanci akai fa qala annabi sai yace mali walid dunya ke ba ni ba duniya ma ana fi duniya illa karakibin ni ba wani abu bane cikin duniyan nan sai fa kaman mahayi istawalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha wato ya dan zauna ya sha ya sha inuwa a wata bishiya ya yammatu kawai daga baya tashi ya batta yace shikenan Allahu akbar kun ga annabi ya fahimci duniya ya faɗa mana yadda duniya take gashi kuma shikenan to duniya haka take wallahi wannan darasin da muke duka a tare din nan shekara 50 la Allah a gaba sai ku ga 'yan kaɗan ne ana to kun ga kenan yaushe zaka yadda ka fitunu yaushe zaka yadda akan kuɗi kai kisa akan kuɗi kai sata akan kuɗi kai zina akan kuɗi kai luwada akan kuɗi kai dukai waɗannan yaushe zaka fitunu yaushe zaka yadda ka bi Allah kai biyayya rayuwar duniya 'yan kaɗan ce an gane 'yan kaɗan ce Allah ya sa mu dace wa qala ali radiyallahu an ali Allah ƙara masa da yake cewa ku ji wannan magana ad-duniya jifa duniya mushe ce man aradaha falyasbir ala mukhalatatil kilab wanda duk yake son ta to ya hakuri da cudanya da karnuka ana duniya in ka fitini cewa sai ka tara ta ta kowace hanya sai kai hakuri to da duk abin da zaka iya haduwa da shi na kalanta a ka tsantsane mi ka tsantsana neman ka kai nema mai kyau salisan abu na uku da zai sa ka guji duniya أن تعلم يا ابن آدم أن من أحب الدنيا واركن إليها ونسي الآخرة أذلته وأهلكته وجعلت الفقر بين عينيه دائما وأن دق يفتن الدنيا أن يصوتك إتا مطل الدنيا كنا وإما يسان تشتكي ولا قنتاوى إتا دنيا ثم هذا يتي وأن يصوتك كما يكركت غريت يمن تلاهرة سيتكسكن تدشي تحلك الدشي كما تسنيا مسا تلوجي إتا دنيا وأن تكي سوشيني وأن بايا سانتاوى amma wanda yake son ta ko tana wahalar da shi ne kawai an gane amma zul amma kaskanci fa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar' mun karanta hadisi na wanda shine mutane suka karkatu zuwa ga duniya wa taraktumul jihad kuka bar jihadi sallallahu alaikum zulla sai Allah ya buga muku mai kaskanci ma'ana tunda ba za ku yi jihadi ba duniya kuka sa a gaba wajen nema dare da rana to shikenan sai ku samu kaskanci amma halak amma halaka ga wanda kuma ya fitini da duniya ya sa ta a gaba to shine fadin annabi sallallahu alaihi hadisin da muka karanta shi ma da annabi ya ce ba talauci nake jiye muku tsoro ba abinda nake jiye muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa ta ga wanda suke kafin ku sai ku na gaggawa cikinta kuna rigengeniya kuna gasa cikinta kamar yadda su ma suka yi a cikinta sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su kinan nan ma wanda ya karkatu ga duniya sai ta halakar da shi wa amma al-faqr amma talauci fa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man kanat ad-dunya hamma annabi yace wanda duk kwazansa da himmarsa shine duniya babu lahira ko ja'ala Allah faqrahu baina ainihi Allah zai sanya talaucinsa a gaba a tsakankanin idanuwansa wa farraqa alaihi shamla sannan Allah zai rarraba masa daidaitun abubuwansa wato zai tarwatsa masa abin da ya kamata ya same su a haɗe to sai ya sha wahala wajen nema walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara la sannan ba abin da zai zo masa daga duniya sai abin da aka kaddara mishi kenan kun ga wannan wanda ya zamo ya duniya kawai ya sa a gaba shi yasa kai kokari duk abubuwan da kake ko neman kuɗi da kake zamo manufar ka shine ka rufa wa kanka asiri ba wai sai ka fi wani kuɗi ba a kai dai asirin ka yi ya rufu yawa ka iya ka fi ƙarfin iyalanka za ka iya ɗawainiyar su ‘ya'yanka, matanka, ‘yan'uwanka, kowa za ka iya koda, koda kowa ya fi ka kuɗi a duniya, kai dai asirinka yi, ya rufu shi ne arziki, amma ba burinka ka tara ba ka taskance, ka tara ka taskance, matanka ta ce ba ta a'a ba yanzu ba, ‘ya'yanka sun ce ba ni a'a ba yanzu ba, haka haka. ولذلك جاء التعذير من فتنة الدنيا في الكتاب والسنة ماذا yace saboda haka ne kuma Allah ta'ala ya gargade mu daga wato ainihin ko kuma gargadi daga fitinar duniya ko bisa fitinar duniya din yazo alqur'ani da sunna qala ta'ala fi mawdi'ain fi kitabi Allah gurare guda biyu yana faɗa cikin littafin shi cewa fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi alghurur wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ad-dunya hudwatun khadira har zuwa faɗin shi fataqu dunya wa taqun nisa annabi yace ku kiyayi wato ainihin duniya rabi'an abu na hudu in ta'alama ibn adam anna man athara ad-dunya ala al-akhirah dakhala an-nar daga cikin abin da zai taimake ka wajen ka nesanci duniya ɗin nan ba za ka fitinu da ita ba shi ne kasancewar wanda duk ya fifita duniya a kan lahira kuma zai shiga wuta wanda duk ya fifita duniyarsa akan lahirarsa to zai shiga me zai shiga wuta mu yanzu sai dai Allah ta'ala ya mana sitira nawa ne suka fifita duniya akan lahira yanzu akwai wanda in zai samu wani matsayi a duniya ko ka ce mai ya kashe mutum kamar hamsin shi amma zai sa wani matsayin zai kashe ko ba zai kashe ba sai kashe kun ga kenan wani ya fifita duniyarsa akan ina akan lahira yawwa yanzu akwai wannan aka ce mi ya shiga kungiyar ƴan luwaɗi saboda neman mulki zai shiga a da baya zina an ce yanzu kana son mulki boka ya ce masa yayi zina zai shiga dukka wannan saboda neman mai duniya to wanda duk ya fitinu da duniya har ya fifita ta akan wato ainihin lahira sai ya shiga wuta qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha wanda duk yake son rayuwar duniya da kawarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zamu cika musu ayyukan su a duniya din nan hum fiha la yubkhasun ba za mu rage su da komi ba a duniya amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan sune ba su da wani abu a lahira sai wuta wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka aikata a duniya ya lalace wato ya rushe sannan kuma abin da suke aikata ya ɓaci kun ga kenan yanzu ku kalli kafirai da yake duniya suka sa a gaba Allah ya cika musu komi ba a tauye musu komi a duniya ba saboda in sun je lahira ba su da me ba su da lada shi yasa ya kai mumini zaka iya kai ta aiki Allah ta'ala ya jarrabe ka ka ga me ana tafiya dai haka ana tafiya ana tafiya game da bawo yake ana gudu ana susan mazauni a tafi a hakan in dai asiri yana rukuwa an gane saboda rayuwar Allah yana maka tanadi ne sai an je ina sai an je lahira su kuma kafirai sai Allah yake ta saka musu a nan duniya ai ta basu a basu lafiya a basu ci gaba a basu komi saboda in sun je lahira basu da komi wa qala ta'ala sannan Allah madaukake yana cewa man kana yuridu al'ajila wanda yake son yar oya oya duniya kenan yar gaggawa an gane ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauto gare shi a cikinta abin da muke so liman nurid kuma ga wanda muke so ma'ana yana ta neman duniyar ya ta sabo din an ce masa za ka samu matsayin amma kuma sai ka yi kaza ka yi kaza na sabo aka gama lissafa mar kuma duye kuma sai Allah ya hana shi saboda aljanna da fiha ma na sha'u ne liman nurid abin da muka so ne kuma ga wanda muka so ba wai kai da kake so ba ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wannan wanda ya kasance haka sai mu sa shi cikin wutar jahannama zai shige ta yana abun zargi kuma abun ne santarwa daga rahmar ubangiji wa qala ta'ala sana Allah madaukaki yana cewa innal ladina la yarduna liqa'ana lalle waɗanda ba sa son haduwa da mu ko ba sa tsoron haduwa da mu wa radu bil hayatid dunya kuma suka yarda da rayuwar duniya din nan wa tuma annubiya suka nutsu da ita an gane walladina hum an ayatina ghafilun da kuma waɗanda wato gafalallu ne a barin ayoyinmu ula'ika ma'wahumun nar Allah ya ce waɗannan wato ainihin matattarar su ita ce wuta bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa fa qala ta'ala sana Allah madaukaki yana cewa fa amma man taga wanda duk ya dagawa wa asala alhayatad dunya kuma ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya alma'wa to nan wutar jahim ita ce wato ainihin matattarar shi ya ku yan wa musulmai mun zo gabar fifita duniya akan lahira zamu ga turawa daga cikin yaƙen mu da suka yi suka yi nasara akwai fifita duniyar mu akan me lahira yawa fifita duniya yanzu kowa ya damu dan sa ya karanta boko abu ne mai kyau ya karatun duniya karatun lahira fa wallahi ana hadawa da islamiya a boko ya isa shikenan an gane la ya kamata iyaye su ba karatun addini muhimmanci yawa a ba karatun addini muhimmanci idan ka karanta ɗaukakar da ake samu a karatun addini ba a samun su a karatun duniya an gane alkhairan da suke kunshe da karatun addini ba a samun su a karatun me a karatun wato ainihin duniya da haka latansa nasiba ka minar duniya kada ka manta kasonka na duniya na karatun zamani da za ka yi amma kuma me ka sani lahira ita ce abin da ya kamata ka fuskanta ka sa ta a gaba da haka yadda mutum yake dagewa ya karatun boko to ya dage ya karatun addini yawa ƴan uwana matasa yadda kake iya kokari kai digiri kullun ka je kana hanyar gadau ko kana hanyar Maiduguri ko kana hanyar Kano duk kana karatu abu ne mai kyau amma ka samu malami ɗaya biyu da zaka na zuwa wajen shi kana karatun me kana karatun addini ka san ibadanka aibi ne a ce ka san karatun duniya amma baka san karatun ina ba karatun lahira ba aibi ne yawwa aibi ne dan haka ku- mutane su su yi kokari su san me su san wato ainihin addinin su wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a zo ga wanda yafi kowa jin dadi a duniya daga 'yan wuta za a zo da shi ranar alkiyama wa yusbaghu fi an-nar sabgha sai a tsoma shi a wuta tsome daya thumma yuqal sai a ce da shi ibn adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qat shin ka taba ganin wani abu alkhairi hal marra bika na'imun qat shin wata ni'ima ta taba shudewa ta gabanka fa yaqulu la wallahi ya rab sai ya ce a'a wallahi ya ubangiji wannan ya manta dukkanin ni'imar duniya hakan kuma annabi ya ce bi an'ami ahli duniya wanda ya fi kowa jin daɗin duniya wannan ya manta jin daɗin duniya gaba ɗaya a tsome ɗaya da aka masa a wuta kenan yanzu me yasa zaka damu kana bautawa Allah dan baka da kuɗi me yasa zaka damu me yasa zaka damu Allah ya maka baiwa kana iya sallah biyar a jam'i amma dan kawai baka da kuɗi sai ka shiga damuwa har kana kalmomin sako alhali ga wanda za a zo da shi bai ba Allah ba ya ji daɗin duk duniyar amma za a man tsome ɗaya a wuta sai ya manta daɗin ina duniya don haka eh, ita duniya ɗin nan ba wai waje ne da mutum ya kamata ya bakin ciki don ya rasa ta ba wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahli aljanna sannan annabi ya ce sai a zo da wanda yafi kowa shiga tsanani kuma mu- wato a a duniya daga yan aljanna wa yusbagu sabghatan fil janna sai a matso mai cikin aljanna fa yuqalu la sai a ce da shi ya ibn adam ya kai dan adam hal ra'aita bu'san qat shin ka taba ganin wani abu tsanani hal marra bika shiddatun qab shin wani tsanani ya taba wucewa ta gaban ka fa yaqulu la wallahi ya rab ma marra bi bu'sin qab wala ra'aytu shiddatan qab sai ce wallahi ya ubangiji ba wani abu na cuta ko wani tsanani ne da ya taba shafana tsome daya kama aljanna diya manta wahalar duniya kenan wannan ita ce rayuwa wannan fa wanda za a tsoma shi ina kai in aka ce ka shiga ba za ka fito ba da aka kunga kenan rayuwa tana lahira khamisan abu na biyar kuma na ƙarshe daga cikin abin da zai sa ka kaura cewa duniya ka guje ta shine an tatta'iza bil ladina ftutinu bid dunya fa halaku wal aqilu man itta'aza bi ghairi shine ka wa'azku da wanda suka fitinu da duniya sai suka halaka mai hankali ko kuma mala yace wai shine mai hankali shine wanda yake wa'aztuwa ga waninsa shine gani ga wani ya ishuwa na bawo shi yace mi tsoron Allah yawa nawa ne yanzu a mataki yanzu mu gashi matasa mu cire iyamu da suke zaune a nan nawa kuka ga mutum ya tara dukiya dukiya sunanta dukiya ya mutu ya bata nawa kuka gani yanzu kwanan nan eh, dan tata Allah ya ji kansa waye Aminu dan tata ko me kudi ne kudi kudi kudi ko ya mutu gane ya mutu ba kudi gane yawa kudin an tafi an basu eh, Allah ta'ala ya ji kanshi eh, ana faɗan alkhairansa sosai ya taimaka amma na abin da yake so ku gane shine ga mai kuɗi ya tara kuɗin kuma ya tafi ya bar me to eh ya tafi ya bar su to kuma akwai talakan da aka samu shi ma kuma ya shafa ma shi ma kuma ya mi yanzu duk sun tafi duk sun tafi kawai a same ka kana bin Allah kawai a same ka kana bin Allah kar ka fitunu matashi kar wani ya ruɗe ka ce wani mai ga wata mummunar hanya in ka bi ta za ka yi kuɗi domin yanzu ana ruɗan matasa wallahi sai ka ga wallahi yanzu da asalin yan luwaɗi zai tona a garin nan ko da kun yi mamaki wallahi da kun yi mamaki saboda matasan da za ku ga an ruɗe su da ciwon za su samu duniya in suna yi kuma suna yi to kun ka kai matashi kul ɗinka rayuwar duniya kada ka kuskura wani yami ya jefa ka a halaka wasu da yawa sun samu duniyar sun fitini da duniyar amma duniyar ta halakar da su ƙarun me bai samu ba na kuɗi ƙaruna har a naɗa duniya ba za a yi mai kuɗi irin ɗan ƙarun ƙarun ba amma ya halaka ya tafi ya ya- ya yi hasarar lahirarsa sahibul jannate ne mai lambun nan guda biyu gashi nan lambun nan ne guda biyu gonaki guda biyu masu kyau da ya kafirce ya wato ainihin halaka to haka in mulki ne fir'aun yayi mulki ina yake babu shi to kun ga waɗannan idan kaga cewar ga wasu da suka fitini da duniya fir'auna bai taɓa tunanin duniya za ta markwa masu ba bai taɓa kawowa ba yawa so so dan ba'ur malami ne shi ma ya fitini da bi da duniya irin suna murut ko shi ma kafirin nan na zamanin annabi ibrahim shi ma ya fitini da ina da duniya duk yanzu ina labarinsu to yanzu kai in ka zauna kai tsam sai karka kuskura ka rudu in wani zai ja ka ga tafarkin halaka sai ka ji cewar to ai ta yaya zan bari na fitinu alhali ga wanda suka saba wa Allah suka saba wa Allah kuma duniyar ta shafe su sai dai a baka kisan su don haka kai kai kokari ka bi Allah an gane kai kokari ka bi Allah kai kokari ka tabbata akan yi wa Allah biyayya wannan shine tabarki na tsira mala yake cewa gabar kashe wa ma za fa'ala Allah biha wato abinda gabar da zai ce mana dai shine me yasa suka fitina da duniya ko daga cikin babban abin da yasa suka fitina da duniya shine son kuɗi haka ne fitinar kuɗi kawai sai mutum ya mi ya tara insha Allah ta'ala kuma wannan ita ce wasiyar mu ta gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin al'ummarsa cewa kada su kuskura kudi ya me ya fitune su yawa mu yanzu wani zai ce ma wallahi in zai samu kudi ko me zai ah ko me zai to kun ga wannan ya halaka kar ka kuskura ka ce ko me za ka yanzu za ka samu kudi kudin ma daman ba kai kake ta wasu kake tarawa dan haka zaka debo kanka bala'i ne kai ubangiji ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa albarka iya mu mahalatta wannan majalisi Allah ya ƙara musu lafiya Allah ta'ala mu ma ya ƙara mana lafiya a alaikum salam a na'am na'am eh na'am tambaya yake a tarihi ana karanta daga cikin magabata akwai waɗanda suke Allah yana amsa addu'arsu wannan idan bawa ya kai mataki na walintaka ne waliyin Allah yawa waliyin Allah ana samun walintaka da imani da taqwa kamar da Allah faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yawa yawan yi wa Allah biyayya da nisantar sako shi yake mai da mutum ya zama waliyin Allah an gane kuwa in ka zama wali na Allah Allah ta'ala kuma kamar da zo a hadisin kudusi bawa na ba zai gushe ba yana abin da na fi so na yau ma ta qaraba ilai abdi bi'a abi shay'in ahabba ilai mimma aftaratuhu alai abin da Allah ya zaka fi kusantarsa da shi shine farilla amma sai Allah ya ce ba za ka gushe ba da na filfilu kana kusantarsa har sai ya jibinci lamuranka gaba ɗaya daga ciki in ka roƙe shi ma zai amsa ma to ka nisanci sabo ka yawaita masa biyayya ka yawaita nafilfilu ayyukan alkhairi to wannan yana mai da bawa ya zama wanda Allah yake amsa addu'arsa an gane amma kuma ka sani magabata na dadin in sun gane su waliyan ne Allah yana amsa addu'arsu ba sa kuma daga Allah ka faɗa ai mun san kinsa Uwais bin Qalni ko annabi ya ce duk wanda ya haɗu da Uwais ya roki ya ce Uwais ka roki Allah ya gafarta mu saboda Allah yana amsa addu'an Uwaisu amma Uwaisu a tarihi kun taba ji ya daga Allah ka faɗa ya ce ni ne ni ne ɓoye kansu suke ma yawa yawa ɓuya suke amma mu yanzu ya kuke jin maganganunmu alfahari ko mitan cika baki to ba kyau don haka in ka gane ma Allah yana amsa addu'anka ka ƙara ɗa'a ka ƙara biyayya ka ƙara gode mishi amma da ɗaya karka alfahari la tafara an gane kuwa karka na alfahari sai ka fitini da wannan sai ka halaka Allah ta'ala ya samu dace اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بعلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم من ارادنا واراد بلدنا نيجيريا بسوء اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم اجعل بلدنا نيجيريا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك باليهود وعليك بكل من يكيد ببلدنا نيجيريا اللهم عليك به وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله ina ladanin